أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 22 ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da uku ga watan uku na shekara 2024 miladiya kamar da yadda muka saba karatun wannan littafi namu mai albarka littafin risala risalatu abi zaidi lilqirawani littafi da yake mana bayani akan fiqhu ta mazhabar imam malik littafin da yake karantar da mu sha'anin al'amuran addini na musulunci hukumce hukumce yau da kullum a yau shine darasi na 38 kuma zamu shiga sabon babi babi na 28 shine babun filhajji wal umra babi da yake bayani akan aikin haji da umara wannan shine babin da zai mana babin ya fara mala yake cewa wa hajju baitillahi alharami allazi bi bakkata faridatun dan uwa musulmi yar uwa musulma ka sani hajjattar ɗakin Allah mai alhurma allazi bi bakka wanda yake a garin bakka faridatun yin haka farali ne wajibi ne tilas ne da abin da aka ce farali mana abin da ya zama wajibi ya sanya saboda yana daga cikin gimshikan musulunci guda biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisi yake cewa buniyar islam ala hams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zaka wa hajj baitullahi haram liman istata ilayhi sabila saboda haka bayan kalmar tauhidi ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sannan sai kuma sallah azumi zakka na cikinsu na biyar shi ne hajjittar ɗakin allah mai alhurma ga wanda allah subhanahu wata'ala ya ba shi ikon zuwa to saboda haka shi sun ya malace faridatun farilla ne ala kulli manista da'a ilaihi sabila amma yana zama farali wajibi ga wanda allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko ya ba shi halin tafiya Allah ya hore maka halin tafiya baka je ba to ka sani ka saba wa Allah subhanahu wataala Allah ya baki halin zuwa baki je ba to ki saba wa Allah subhanahu wataala kin bar ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar shi kuma idan da mutum zai musanta shi ta wa'iyasu billah da makuntun kuma sai kafarta shi sai ya ce faridatun ala kullum manista ɗa'a ila zalika sabilan minal musulmina amma daga musulmai kafiri wani abu bai shafe shi ba a matsayinka na musulmi da kace kayi imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama to in har Allah ya kore maka hali to wajibi ne ka je ka aiki ka hajjiti dakin Allah mai alburba al-ahrar kuma a cikin musulman ma kuma 'ya'ya ba bayi ba in bawa ne to bai waje ba gare ka ba albaligin sa'annan kuma sai balagagu sai wanda ya balaga ko da musulmi ne kuma ɗa ba bawa ba idan bai balaga ba to shi ma aikin haji bai waje ba a gare shi bai zama tilas ba bai zama farali ba saboda haka in mutum ya je to ya je ta ɗau'i mana ya je ya aka je da yaro ya je aikin haji aikin hajin ya yi amma mi ladan kuma yana ga iyayensa ko ma'aifi ko ma'aifiya wanda ya je da shi shi sun ya muke bayanin daɗin koyawa yara ibada kamashin riba ce ga iyaye ga shi ka sauke nauyin da allah subhanahu ta'ala ɗora maka na tarbiyya ma'ana a sauƙaƙe ka karantar da shi ka tarar da yaranka da sanin allah da sanin manzo allah sallallahu alaihi wasallama da yin ibada a cikin sauƙi ba da wahala ba saɓanin in bai koya ba idan ya girma gwagwagwa za a yi ta yi to amma in ya taso da ita to sai ta zama mace jiki bai ganin wahalarta bai jin komi to saboda haka ga tarbiyyar da yaro ya samu nutsuwa ya samu tarbiyya ta kwarai ya samu kokari wajen ibada sa'annan kuma ga ladan duk abin da ya na alheri a gare ka kullum muna nanatawa iyaye wallahi aifuwan nan da Allah ya baka ƴaƴa wallahi ƴaƴa arziki ne amma ga wanda ya sani haka yayi amfani da wannan arziki duk wanda ya fika ƴaƴa zuriya in dai ya ta tarbiyatar da su to wallahi ya fika lada yanzu ala misali mutum yana da ƴaƴa hamsin sattin ya tarbiyantar da su tarbiya ta addinin musulunci tarbiya ta kwarai sun taso yaro tun yana karami yan dugui-dugui tun yana premier yana sadaka yana azumin nafila yana salloli na nafila duka waɗannan hubunusin naku ne kana da kusan a 20 'yan ƙanana daidai waɗannan ko a 30 kowane yana azumin nafila kowane yana sallata nafila kowane yana yin sadaka zuwa masallaci kuma ga sanar da ba duk wannan taron nasu ga baki ɗaya ladan kai da kake zo ka zo kai kadai amma ka samu kamashin yara goma ko lada talatin yara talatin dai to kaga ya za yi ka haɗa kanka da wanda bai da ya baranta na gobru kaga shi ya yi ladan nan da ya samu na sallar nan daidai naka haka ya samu amma kai ka samu bonus da yawa to saboda haka mu dage wallahi mu dinka karantar da 'ya'yanmu kuma in sun zo masallacin makarantar da su san mahimmancin masallaci ba guri ne na wasa ba guri ne na ibada amma inda za su zo masallacin kuma su zo su shagaltar da mutane su hana mutane nutsuwa da bauta to wa iyazu billah kuma sun zama mai sifa maimakon ka samu lada kuma yanzu zulubin da suka kwasa kuma kai a gare ka shi yasa aka ce wal ithm ala mana'awlihu idan yaro karami wani ya tura shi ya dauko qur'ani ba tare da tsarki wato zulubin yana kan wanda ya tura shi yaran ka tattara sun zo masallaci sun hana bayan Allah ibada suna hayaniya sun hana nutsuwa sun yi kaza to yanzu kuma laifin duk akan ka a'a to yanda ka sha roman wancan haka kuma in suka yi ba daidai ba kenan kaga in ka gyara to ka kare mata da kyau saboda haka kenan mu dinga kokarin iyaye karantar da yara ko uwa ce kina turo da yara masallaci to ki karantar da su ki zauna da su ki ce in an je masallaci guri ne dakin Allah ne guri ne mai nutsuwa guri ne na neman lada idan mutum ya kaza zai samu zunubi zai samu Allah zai zai fashi wuta ba zai shiga aljanna ba cikin sanin da aljanna take aljanna guri ne na ni'ima akwai halawa akwai biskiti akwai tantam akwai
ka kewaye shi da irin duniya shi kanka ce mishi a aljanna ba sallah ba zakka ba da duwannan duniya ka ce wannan ka ce a aljanna ba ce fa ne ba ka zara ne duk bai sani ba amma ka ce mishi a aljanna akwai halawa akwai biskiti akwai shakwala duk kayan daɗi yawwa to yanzu sai marmarin shiga aljanna eh amma kaga kai kan makidanci aka ce maka yawa a aljanna ba kudin cefa ne ba kudin yawa kai kuma kai kasan wannan karatun kowa da karatun shi to Allah taimake mu to saboda haka ce tu mai zuwa sallah zuwa masallaci yana bautar Allah da sauransu to Allah zai sa shi aljanna in ya shiga aljanna a bashi belo da mota irin ta tuka ta yara nan eh taje inda yake so sa'an ya ci biskiti ya ci abin da yake so eh to kaga sai a ji daɗin zuwa masallaci da sauransu Allah ta bake mu to shin rana haka musa irin waɗannan abuwa daga cikin tarbiyyar mu kanka ka sauke nauyi kuma ga lada abu to saboda haka shi yasa aka ce albaligi aikin haji yana wajaba akan musulmi da baligi kuma marratan fi umri so ɗaya a rayuwar mutum wajibin yake da kaje so ɗaya ka sabke wannan faralin shi ke na faralin ya sabka a gare ka yanzu da Allah zai hore maka duk shekara ka dinga zuwa ka shekara saba'in kana zuwa to duk cikin bonus ne lada ne lada ne ta ɗau'i ne na filaci wannan faralin ka riga ka sabki yanzu kuma lada ne kake ta ƙara makanka wasabilu to su malace to me sabilin an ce lima ne stada a ilaihi sabila ko ga wanda Allah ya bashi ikon zuwa wasabilu sai amala ce asabil abinda ake cewa sabil at-tariqus sabila wazadul muballighu ila ila makka abinda ake cewa sabil shine yace at-tariqu as-sabila hanya wadda za a shiga wadda za a bi a tafi ma'ana hanya wadda ke amintatta shi ne asabilu sabila hanya amintatta hanyar da babu matsala hanyar da babu 'yan fashi hanyar da babu namun daji waɗanda za su iya farma mutum su hallaka shi ma'ana shi amma in a ce hanyar ba a ƙetarawa ba dole akwai 'yan fashi ko akwai 'yan kidnapping ko akwai 'yan boko haram akan gurin kaga ta tana da hadari to saboda haka yanzu bai waje ba a'a ko kuma kullum daji ne sai an keta shi shi kuma na dajin akwai kuraye akwai zakoki akwai sisiyaki da duk gasu nan komai akwai kenan kaga shi kuma a aini guda ko dare guda ba iya tafi cewa to sa kaga akwai hadari to saboda haka nan duk bai waje ba kenan dole amma a samu hanya amintatta kowa yana binta to sai a tafi wa zadul muballighu ila makka da kuma guzurin da zai isar da kai zuwa makka alhamdulillah kana da guzurin da zaka dinga ci kana sha har ka isa ko kuma daman kana da wata sana'arka wanzami ne kau karate zabirarka duk garin da ka je kawai sai ka zauna ina mai aski ka aske a baka ka tattara nadan yau kuma ka samu na cinye ne da safe da waye da sauransu a yi gaba in ka je wani garin kuma ka sauka shi ma ka yi sana'a ka yi sana'a ka samu guzirin ham ko shusha ne ne ko mai wata sana'a ka iya wata sana'a ko sana'ar igiya kake ma kana tafiya kana tuka kayanka dai inda ka je ka tuka nan ta isa ka ce to mai siya siya ba kuɗin ka sai ka yi guziri shine azzali mana ka samu guzurin tafiya walƙuwata alal wusuli ila makka sa'annan kuma na gaba da ƙarfi ƙarfin isa makka ƙarfin tafiya idan ya kasance tsoho ne sai an tallaba to aka ka zama aiki to saboda haka a'a kana da ƙarfi za a buga kai ka jin kana jin kama ko da gudu gudu ma an tafi to saboda haka saboda haka kenan shi ma karfi ma shi ma sabili ne amma idan ya kasance bai da lafiya ko a gashi yake to kaga nan har yanzu guziri sabila bata samu ba in ma rakiban aurajilan kuma wannan tafiya da mutum zai yi akan abin hawa ne mutum zai yi ko kuma da kafa ne mutum zai yi duka shari'a ta baka dama dama da dan jakinka kana tafiya a daji ne ka tura mishi ciyawa ko kuma an ga da kaje ka huta sai ka sake shi ko ka mishi ruwan na talala in ya ci ciyawa ya ci ciyawa ka bashi ruwa ya sha da sauransu kuma abu ce gaba a'a in ma kuma da kafa ne za a rinka tafiya ana tafiya da karfin to duk shari'a ta ba da dama sai a ce ma'asihatil badani amma tare da lafiyar jiki saboda haka cikinka lafiya lau ba rashin lafiya ba matsala ba wata rashin lafiya da za ta iya tasowa ko ta murɗe ka a daji ba likita ba magani da sauransu saboda haka kasance kana da lafiya to duk waɗannan su ne ake ce masu safili kenan hanya lafiyayya guziri da zai isar da kai ƙarfin jiki abin hawa ko a ƙafa tare da lafiyar jiki insha Allah wa inna ma yu'ammaru an yuhrima min al-miqat wa innama yu'maru an yuhrima min al-miqat usani kuma ana ma ana umurni da mutun yayi harama daga miqati kenan idan mutun ya je aikin haji akwai wasu gurare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya zana ga duk wanda zai je aikin haji daga gabas zai fito ma makka daga yamma zai fito ma makka daga arewa zai fito ma makka daga kudu zai fito wa makka duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan sasanni ya sanya musu miƙaci me miƙaci shine wajen ɗaukan harami wajen ɗaukan niyya daga nan idan mutum ya je gurin daga nan ne mutum zai tashi daga nan ne mutum zai yi haramin saboda haka a yi wanka a yi sa harami a yi arwallah a yi sallan nafila in yi so kuma daga nan sai a kama talbiya labbaik allahumma laka labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wa innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to saboda haka sai a yi tai tun daga wannan lokacin an kama yanzu an yi niyya an yi harami kawai ka baki sai a yi ta tafiya in ma a cikin jama'a ne kowa ana tafiya ana ta yi gumza tana tashi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka za a yi ta tafiya ana yi in an gaji a bari a huta saboda haka shine almiqat to ina ne miƙatin to gashi sai manzo Allah ya ce wa miƙatu ahli sham wa misr wal maghrib juhufa yanzu inda mutanen sham miƙatin mutanen sham ma'ana inda mutanen sham za su tsaya su yi harami su yi niyya aikin haji in sun je da kuma mutanen misra shine egypt da mutanen maghrib ita ce maroko kenan kagami an ambaci waɗannan da aka fi sani da kuma mu da muke tare tattare da su kenan ta 'yan ɓangare ko ga ta 'yan ɓangare layi guda ne ko ba ka ba wanda yake misra afirka ce maroko afirka ce ko ba ka ba dukkan kenan 'yan ɓangaren nan duk waɗanda muke tattare da su kenan mu za mu shiga ma yamma ta wannan makka ta wannan ɓangare to duka mu gabaki ɗaya shine aljuhufa wani guri ne da ake ce mashi juhufa gari ne da a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ruwa ya cinye gurin teku ta cinye shi yanzu a cikin teku yake a galabiya idan an zo daidan gurin a jirgi sai a faɗa wa mutane a ce to an zo daidan juhufa tunda a cikin ruwa ta yake gurin ruwa ya mamaye gurin sai a ce to kowa ɗau harami a daga lokacin na mutum sai niyya sai a yi niyya a tawo da sauransu wasu kuma suna bari sai an sun sauko sun jidda amma wannan ya saba shari'a abin da ya fi niyya da an zo daidan gurin a sanar da mutane su yi niyya kaɗai ɗauki niyya daga nan shi ne daidai kayi kabu karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan agalabiya mutanenmu na afirka na in zamu je an Allah subhanahu wa ya kaddara mu zamu je to saboda amin amin da an je a jirgin ku duka ta umma ba tana ba ku dinka tana ce ta an zo miƙaci a faɗa mana to da an zo daidai gurin an ce to an yi so miƙaci a cikin ruwa ne zagani amma kuna sama kawai sai ku yi niyya daga nan shikenan da ka kulla niyya yayi dama in san samu ne tun daga gida yi wankan ka ma ka yi wanka ka sa haramin ka ka shiga jirgi ana zuwa gurin kawai kai kai niyya shikenan ta yi niyya ta yi a in ma baka yi ba to da an zo daidan gurin to kai yi niyya harami da kayi niyya yanzu aka sauka kuma a jidda sai a shiga a yi wanka da sauran su tunda niyyar ta ce inda inda manzo Allah ce daga nan ne ake kaga kuma in ma a jirgin ruwan mutum suka zo kaga da kun zo daidai gudun sai ku dau niyya to shine shubba fa in marru bil madinati fal afdalu lahum an yuhrimu min miqati ahliha min zil hulayba to agalabiya wata rana waɗanda suka fitar da wuri direct farko ma za a fara kai su ziyara madina ba a zuwa maka to saboda haka direct idan jirgin ku sai yi madina kenan bai zo jidda ba kuna fahimta kenan to 'yan afirka ne amma an kai ku direct madina kun je kun gama ziyara to a nan daga can yanzu da madina an kun taso to akwai gurin miƙatin mutanen madina shi ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu ina ne shine zulhulayfa wani guri ne da ake ce zulhulayfa kenan yanzu an kwata so ga baki da yanzu da ku da mutanen madina da a guri ɗaya za ku yi harami shi ma waɗannan bayan Allah masu bai kwantar Saudi Allah saka musu da alheri yan wa suna ta kokari bayan Allah na sai ka je ka ganda suke ma waɗannan masallatai harama guda biyu Madina da Makka da ake musu hidima suke kokari akai yanzu waɗannan gurare duk suna na an ji waɗannan gurare da masu Allah ambata an gyara su an meda su gari da kunkuzo kuno ne da gurin wanka da gurin bandaki da gurin shiga da gurin harami duk abin da kuke bukata da abincin na abin sayar da guri ya zama gari kenan da an zo gurin da motoci sai a je a nan kowa ya shiga mai wanka a yi wanka a yi harami tukun sai a taso to saboda haka idan aka tsallake da ku aka kai ku madina yanzu in kun dawo to da ku da yan madina guri ɗaya za ku yi amma ka kai ba ɗan madina to amma guri ɗaya za ku yi harami shi ne ce wa miƙat fa in marru bil madina idan kuka biyo ta madina fal afdalu lahum abin da yafi musu an yuhrimu min miqati aliha shine si harami daga miqatin mutanen Madina shi da aliha ina ne miqatin nasu min zulhulayfa shine wani guri da cewa zulhulayfa wa miqatu ahli iraqi wa miqatu ahli iraqi zatu irqi sai kuma yanzu mutanen iraq su kuma bangaren gabas suke gabas da makka suke to su kuma waɗanda suka fito da gabas suna mutanen iraq da sauran waɗanda suka fito da ɓangarensu su kuma wani guri ne da manzan allah ya yanke musu ne za ta irk ake kima gurin to a nan za ta irk a nan za a yi wanka a yi harami a kama talbiya har a iso garin makka a zo a yi dawafi da sauransu da sa'ayi wa ahalil yamani yalamlam sai kuma mutanen yaman su kuma idan suka tafo ta bangaren su idan suka zo wani guri da ake ce mishi yalamlam anan yalamlam anan ne zasu yi harami zasu yi nan ne miƙatin su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu wa ahalin najd yanzu kuma mutanen najd su kuma wani yanki ne su ma ta can bangaren su kuma min qarn wani guri da ake mashi karnin manazil nan ga sai suka ce karnin amma ana ce mashi karnin manazil to su kuma a can karnin manazil a nan suke yin miƙati sai a tako wa mamarra min ha'ula'i bil madinati haka su ma yanzu waɗannan da muka ambata da mutanen iraƙin da mutanen yaman da dai sauransu da mutanen najat su ma inda da farko za su fara biyowa ta madina za su kewaye su biyo ta madina ba direct maka za su je ba shi ne ma ce wa man marra min ha'ula ibil madinati duk wanda ya wuce daga cikinsu daga madina fa wajibun alaihi abin da yake wajibi a gare shi an yuhrima min zulhulayfa yanzu ya harami shi ma da zulhulayfa zulhulayfa mi ka ta zuwa yi mutanen madina kenan shi ma sai ya harami ta wancan bangaren izla ya ta'addahu ila miqatin lahu domin ba zai ce ba a barin ketare shi in koma kuma wani miqati na a ai kaga wahala ce kuma tunda ka zo yanzu kuma sai ka yi miqati a can sai ka yi niyya a miqatin mutanen Madina to saboda haka wannan shine bayani akan miqati kenan anan abinda aka karantar da mu mu sani duk wanda zai je aikin haji namiji ko mace akwai guraren da ake harami ba wai sai mutum ya shiga cikin makka ne ba ke harami a kafin a shiga makka akwai guraren da ake harami daga nan ne ake niyya ake tafiya ina ba ta fahimta yana wannan shi ne an faɗa mana miƙatin gabas da yamma da kudu da arewa duka miƙatocinsu in kuma allah ya sanya wani jirgi sai wani kwantumne da ku sai mai da ka ala misali kai dan afirka na kawai sai tafiya a jirgin yawo ne sai yawo da kai sai wajen iraki da kai kaga yanzu kun je iraki yanzu ku to mami saudiya ta bangaren iraki ko to yanzu kuma sai ku yi miƙaci a bangaren mutanen iraki ɗayan kuma ya juya ya fita madina kenan yanzu sai ku miƙaci a bangaren mutanen madina ina fata an fahimta kenan an karantar da mu a ina ake niyyar aikin haji a miƙaci insha Allah sai na gaba ya ce wa yuhurimul hajju awil awil mu'tamiru bi isru salati faridatin aw nafilatin abu na gaba kuma ga mu da Allah bai kai mu aikin haji ba muna fata waɗanda suka je duk sun yi alhaji an yi ko to saboda haka wa yuhramul hajj ka sani mai aikin haji yana harami awil mu'tamir ko kuma wanda ya je umra bi isra salatu farida ana yin harami ne a ƙarshen sallar farali mana ana ni aikin wannan aikin haji ko aikin umara a ƙarshen sallar farali ka gama sallar farali to sai ai haram bi isra salatul faridati ƙarshen sallar farali aw nafilatu ko kuma sallar nafila to lokacin da kuka ce ba lokacin sallar farali bane ba to amma ya halatta ayi nafila to yanzu kai harami to sai kai sallar nafila raka'a biyu tukwa kuma sai a yi niyya ina fata fahimta kenan ko da kun je ba lokacin sallah ba to in kai gama wanka ka sanya kayan harami to in sai ka yi nafila raka a biyu yanzu kuma sai ka yi niyya eh a ba kai suwar masallaci ba ita wannan nafila ce kawai haka nan tukur ta yi a gurin akwai masallaci ta yi ba masallaci idan abinda ake yi in kai wanka ka sa harami to sai ka yi raka a biyu ta nafila lokacin yanzu kuma ayi daimare yanzu ka yi an yi sufle yanzu ka zama alhaji ma na yanzu ka shiga mai aikin haji a musulun riba kwai to ya ƙulu kenan kun ji a makare ne kuko eh? masha Allah to ya ake haramin an gama kun shiga yadda ake haramin sai mu tace labbaik allahumma lab labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan ita ce niyya da kai wannan shikenan sai a ce hajjin bana ba Allah samu na ciki wayan wi ma arada min alhajj aw umra yanzu a lokacin sai mutum yayi niyyar abin da yayi niyyar na aikin haji ko umra domin aikin haji ne ma aikin hajin kala uku ne akwai kirani akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i kowanne da sagan shi da siga shi insha Allah zai zo a karatu zai mu ga wanne ne da duka wannan shine kalar aikin haji kenan ka sani kai da zaka je aikin haji ko da zaki je aikin haji aikin haji kala uku ne sai ki zaba wanne zaki ifradi zaki ko ikrani zaki ko kuma tamattu'i zaki sai mutun ya zaba idan ka zabi ifradi sai ka ce labbaikal ifrat in ka sabu kirani sai ka ce labbaikal kirani in ka zabi tamattu ya haka labbaikal tamattu in kuma umara ce sai ka ce labbaikal umara ina fata fahimta kenan kowanne sai ka yi niyya yanzu umra ce kaje to sai ka yi niyya umra aikin haji ne kaje sai ka yi niyya aikin haji to a aikin hajin wanne ne ifradi ne ka yi niyya saboda haka kenan yana da kyau mutum ya san waya ne salansu in wancan ne kaza ake in wancan ne kaza ne ake kamar da insha Allah muna fata malam zai mana bayani a cikin babu wayi umaru an yaktasila inda al-ihrami kuma ana umurtar mutum yayi wanka lokacin da zai yi harami qabla an yuhrima kafin yayi haramin waya tajarrada min makhi'is siyabi to kuma a saurara a lokacin da kai harami yanzu duk wani kaya ɗinkakke duk wani abu da aka samu zare da allura aka ɗinke to saboda aka heka cire shi mai aikin hali baya sanyawa saboda haka hatta kaliso ba za ka sa ba barantana wando barantana riga yanzu waɗannan harman na mayafin nan guda biyu farare to shine ka ɗaura guda ka yafa guda shi ma kuma akwai inda ba a yafa amma ma'ana akwai inda za a ba a rufe jiki ga baki da akwai kuma inda ake budewa ina fata an fahimta saboda haka idan kai aikin haji da wando a ciki ko kaliso a jito kayi laifi saboda haka duka komi duk wata riga duk wani abu hudda su ake amma ban da mata mata su da kayan suke insha Allah kamar dai zai zo duk karatun zai zo a ciki wa yustahabu lahu an yaktasila lidukhulil makka saboda haka kuma an so idan mutum zai shiga makka shi ma sai yayi wanka wala yazalu yulabbi dubra salawati wa inda kulli sharafin to saboda haka kuma mutum ba zai gushe ba yana talbiya shine wala yazalu yulabbi mutum ba zai gushe ba yana yin talbiya me talbiya ita ce labbaika allahumma labbaika inna labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka lab dubra kulli salati a ƙarshen kowace sallah sai mutun yayi talbiya wa inda kulli sharafin haka ma kuma duk inda kuka hawo wani tudu kuna cikin mota ana tafiya da an yi sama an hau tudu to sai ayi ta talbiya hakan an gangaro wa inda mulaqatir rifaq in kuma a kaba kuke tafiya ana ficewa ko zo ko hadu da abokan abokan tafiya to shi ma sai ayi talbiya ana labbaik allahumma labbaik ai tai guza ta tashi kashi imani yana ƙara ta zama na zuciya tana ƙara tashi wa laysa alaihi kasratul ilhah fi zalika amma kuma mi ba a ce ba tilas mutum ya nace har ya kai mutum ya shaƙe ko kuma ya gaji har ya cutar da kansa a'a idan aka yi aka gaji kuma sai a huta idan aka yi aka yi aka gaji sai a huta idan barci ya kama a yi barci idan aka farka kuma a ci gaba da yi ina fata fahimta ba a ce ba kau ba fashi ai ba kimta da a'a kuma wani ya zama azaba a'a ana yi ana huta ana yi ana huta barci ya kama kuma a yi barci in an farka kuma a yi ta yi in an mota ne kuke yi ma ana ta yi ina ba ta fahimta shi ne ce walaisa alaihi kasratul ilha ilha shi ne naci bisalika da wannan fa'iza da khala makkata amsaka anil talbiya yanzu ana ta tafiya har aje makka yanzu an kamo hanya za a zo makka an yi mikati an yi niyya an yi harami ana ta tafiya ana ta labbaik allahumma labbaik ana ta yi yanzu da kun shigo garin makka an ce alhamdulillah yanzu an shigo garin makka amsaka anil talbiya yanzu kuma sai a kame daga talbiya sai a yi shiru mana sai a bar talbiya me za a yi hatta ya dufa bai sa'a yanzu direct sai a je harami sai ka aba da an je ka ganta ga tana kama a mafarki abinda da kake gani gashi na a gabanka ɗakin allah mai alburma allah kai mu wannan guri hatta ya duba yanzu shi mi za a fara sai a fara da wafi akwai wanda ne fara daidan hajarar aswad saboda haka aje a sumbance shi in ta yi a sumbance shi in ba za ta yi a sumbance shi ba a dora hannu a sama a sumbance hannun in haka ma ba za ta yi ba da yan sandarka dora a sandar sai ka sumbanci gurin in haka bai faru ba daga hannu a daidan gurin ina fata fahimta ba a so mutum ya je ko koyi a yitar mutsitsi a wannan gurin ba domin Allah ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ba a gardama ba a jayayya ba a lalaci ba a turoreniya ba a fasikanci ba a zagayya a aikin hajji sai a ji a yi dawafi saboda lokacin wasu mutum sai fara dawafi dawafi kewaye bakwai zagaye bakwai saboda haka zagayen farko guda uku nan ana so mutum ya yi sassarfa a yi su da gudu gudu gudu gudu shi ba gudu ba shi ba sauri ba shi ba tafiya ba ina fata fahimta to haka za a dinga yi kudin kuma sai a yi su a tafiya a kewaye wannan kuma sale ne haka ai ya faru ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo daga Madina suka zo aikin haji suna yi sai suka sai mutanen Quraysha kafirai suka ce ha duk rauni ya kama su ba duk yunwa ta kama su to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zage na farkon ku yi shi da karbar hidanku hakika an faru eh sai ba musulmi ba san shi da kasala ba saboda haka aje ayi dawafi bayan ka gama da wafi kuma sai a je a yi sa'ayi sa'ayi shi ne ake cewa safa da marwa dutse ne guda biyu da safa da marwa a fara daga safa a koma marwa shi ma zagaye bakwai shi ma akwai ɗan guri da ake yin sassarfa a gurin shi ma an sa wata alama tsanwa wanda suka ce yanzu ba suka ce wata wuta ce ma tsanwa aka sa a gurin in an zo to gurin shi ma sai a yi ɗan sassarfa a kucin sai a je a dawo to saboda haka ba in ka je ka dawo ba ne ba ka hau daga safan kaje marwa ka dawo a ce ɗaya ba a'a daga safan kaje marwa sai a ce ɗaya daga marwa kaje safa sai a ce biyu haka ka koma uku haka ka dawo hudu haka har zuwa bakwai ina ba ta fahimta shi kuma asalin safa da marwa in nan shi ma yana daga cikin alamomi na gurin ibada ta annabi ibrahim alaihissalatu wassalam da matashi da ya ajiye a gurin lokacin da ya ajiye matarsa da ɗanta annabi ismail yana jariri guri ne da ba ruwa ba abinci ya zo ajiye ta kuma kawai ya tafiye shi a cin kundumin daji eh kawai shi ya tafi kaji mata 'yan aljanna a kundumin daji bai kata ɗanɗanta jariri ya aje ta a gudu ko bai ce mata komi ba kawai ta kawo kama hanya kuma yana tafiya ta ce ibrahim ibrahim ubangiji ne umarce ka da ajiye ma'anar sai ya kai ya daga kawai shi kenan ta ce to tun da ubangiji ko ya umarce ka ajiye mutu ubangiji ba zai tozartar da mu ba zai walakanta mu ba ta ce ka Allah akbar saboda haka kishi da yunwa ya kama su shine sai ta tashi ga yaro na kuka shine take sai ta hau dutsen safa ta hango ta kai kota ga wasu mutane inda za a taimake ta da dan abinci da sauransu sai ta koma kuma ta gangara ta je marwa haka tana yi tana da to shine Allah subhanahu wataala ya bar wannan ibada alamun waɗannan baiwa Allah saliha ta gari da bata ba mijinta masiba ba ce a wannan dajin zaka ajiye mu kai zaka za kura ta a saboda haka kawta ba umarnin Allah subhanahu wataala ko ga ko gashi har duniya ta kare ana ambatan su kuma guri ya zama ibada ko lada ko rabin lada ake bada ka diba daga shekarun sa zuwa yanzu yaya to har tashin alkiyama ana ambatan wannan da ya yi gaba shi ma ke ce ya ubangiji askantu zuriyati biwadin gaira zin zar'in inda bai tukal muharram ko ba ka ba rabbana liqimus liqimus sala ya Allah na bar iyali na a wannan guri shi ma ba tanta mishi dadi ba amma ko umurnin Allah ne yayi haka mutum ya dauko iyalan sai aje a daji ya koma bayan gari tana ga kamar bai damu a shi ma abin ya dame shi da ya bace ya daga hannun ya ubangiji ka bar iyali na abu kawo iyali na gurin na abu umarnin ka na ajje a guri kwari daji tsokurmin daji ba kowa a gurin inda baitikal muharram a gurin ɗakin ka mai alhurma ya Allah dan tsaye da sallah da sauran to ka sanya fashi al'afidatin nasu ta hauye ilayhi Allah ka sanya zukatan mutane duk kowa yana bashi shauƙin gurin ka ga gashi Allah karba mu albar ga mun yanzu karatu muke kowa shauƙin yake mun da yanzu a ce gabu za a kwashe mu a ce ko ban kwana ba zan yi ba sai mu yi gaba kawai sai dai a gamu gaba ki da sai dai mun dawo ba mai cewa bari mu koma gida yanayi na eh eh eh amina amina amina Allah karba fara sa'annan kuma wani abu da idan mutum ya je in ya dawo wanda ya je ya dawo kuma yanzu kai da baka jamba ya fi ka ya fi ka kwadayi da bugai koma kaga ashe kun ga addu'a ta karbu faji al'afidatin nasu ta hawu yau Allah ka sanya zukata mutane kowa gurbu bangaren gurin yake kashi to kun ji Allahu akbar sa'annan kuma Allah ya ce Allah subhanahu wataala ka sanya wannan gari aminan gari ne mai aminci mai nutsuwa warzuq ahlahu min as-samarati man amana min billahi wal yawmil akhir yace ya Allah ka sanya wannan guri naka amintacce ne mai nutsuwa gashi ka kwa ga Alhaji ya tabbatar yace da kadi ya kamanta mata Allah akbar kuma ga shirin amintacce gari ne mai aminci warzuk alau ya ce ya Allah kuma ka arzuta mutanen garin minas samarati da 'ya'yan itatuwa ka diwa sahara ce amma ce Allah ka arzuta su da 'ya'yan itatuwa na ci abinci iri-iri yaya 'ya'yan itatuwa suke a can wanda ba ta gani ba ma a can ka gani eh Allah akbar kaga kai irin nan ba nan in ka zaka sha ba nan nan sai ka ganta da wani dan baki baki a can sai ganta best rezan gashi nan eh inabi tuffa a nan da kyar a sai da maka guda a dala hamsin ta Allah ka kai mu kuga Allah ya karba musu amma ba noma shi suke ba amma in ka gari kai ka ce a ƙasa ake noma ba nan ka ce ana ake noma ta ai kaga ka wurin noma ba nan cin kwari ne ina ba ta ana yi to saboda haka Allah subhanahu wataala ya karba addu'a ya arzuta su da koyi ana nuna lokaci yayi ko eh da sauran takwas to kaga Allah subhanahu wataala ya karba mushi addu'arsa komai ga su nan ta ko'ina kawai musu aiki abinci ta ko'ina shinkafa ma wanda da kake gani damuwa da ta na in kaje irin wanda ta kawo da kake gani mai tsada baka iya siya a can ita ce su ta karshe ma eh Allah akbar sai ka je da ramadan kuma ana bude baki kaga ana ta kokuwa wannan yana cewa ni zo ka zo umni cija ka wancan yana ce wani in kaje kaci wadan gobe ka zo sai a baka ka yi buɗe baki ka ci ka ci ka ci da kyau kuma a baka kuɗi dan gobe ka dawo dan gobe ka dawo kawai dan gobe ka zo ka ci ya samu lada ko kuma nan ka samu dan kosan ka sai ka shige daki ma wani dan ka ci kai kare to Allah ka ba mana to saboda haka amin amin amin Allah warware mana kuma Allah kai mu wannan guri Allah ka ba mu wannan rahama ta ka to saboda haka aka ce idan mutum ya shiga makka sai kame daga talbiya sai a je a yi dawafi a yi sa'ayi in an ga dawafi aka yi sa'ayi kenan yanzu an gama umara kenan sai sun mayu awidu ha yanzu sai mutum kuma sai dawo da talbiyarsa sai a ci gaba kuma da talbiya hatta ta zula shams har rana ta gushe miliyomin arfa daga ranar arfa waya ruha ila musallaha kuma sai mutum ya tafi zuwa gurin sallah yanzu kuma sai a nufi zuwa gurin sallah to tunda ana nuna lokaci yayi sai mu tsaya akan wannan gaba kenan sai mu tashi akan gaba ta gaba wa yustahaba an dukul madamin kada'i da sauransu ko ka a wannan ka a takura ba yau muka ce 22 ko to da fata muka ta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda muka sukure Allah ya fe mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata wannan guri na ibada Allah subhanahu wataala ka mana hanya ka mana alhurman tafiya wannan guri Allah subhanahu wataala ka hore mana dukkan mu gabaki da yan uwa musulmi gabaki da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا عزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من خوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاة إلا قديتها ويسرتها يا مراهم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ساكن الهيري الله كرم دعائي